الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake hallara masallacin mu na al-Qur'an a wannan rana ta Alhamis kunna sama ba ku yi jona amplifier ce a wannan rana ta alhamis 26 ga watan safar hijira 1439 wadda ya zo daidai da 16 ga watan 11 miladiya 2017 kamar yadda muka saba muna karatu irin wannan rana a cikin littafin matanin ashimawi littafin da yake karantar da mu fikahun mazhabar malikiya rahmatullahi ta'ala alai wallafar shehu imam albari al-ashimawi rufa'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yau za mu ci gaba daga yadda muka tsaya wancan sati muna karatu a cikin nawatul wudu babin da malam ya kulla shi don ya karantar da mu abubuwan da suke warware alwala a karatunmu na wancan sati mun yi magana akan abubuwan da suke warware alwala mun yi a ɓangaren sabubba da kuma ababen da ba hadasi ba ba sababi ba kamar rinda da shakka mun yi karatu har zuwa yadda malam ya ambaci matsayin shafar mace ga mai alwala da kuma irin yadda ya rarraba shi shafar mace ɗin za mu tashi a daidai yadda malam ya ce walayen ta kabir wuzo bi masjid dubori malam ya ce walayen ta kabir wuzo bi masjid dubori alwala ba ta warewa da shafar dubura dubura ita ce kafar da bayan gari yake fita a jikin mutum ko mace ko namiji to taba wannan mahalli baya karya alwala mujarradin tabawa din don ba wani dalili da ya zo shi akan akan hakan din ba wani dalili ingantacce da ya zo shi akan cewa taba dubura yana karya alwala ba kaman taba gaba ba wanda shi mun karanta wancan saji annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya taba gabansa to ya sake alwala mala yace wala un sayyi aka alwala ba ta warewa da taba yayan marena wannan gada namiji kenan namiji yana da yayan marena a jikin al'aurar shi wadda mun karanta a wancan sati ita shi taɓa al'aurar yana karya alwala a bisa bayanin da ya gabata amma ‘ya'yan mare na su kuma taɓa su baya karya alwala baya wajabta alwala matukar taɓa su ɗin taɓa su ɗin bai yi sanadin taɓa ita al'aurar ba ita ma saboda babu wanda su ma saboda babu wani dalili da yake nuna karyawar alwalarsu ingantacce karyawa alwalarsu ingantacce da haka kowace gaba za ta kasance a matsayinta na cewa gaba ce taka ko ka taba ko karka taba sai gabar da aka ce in an taba yana karya alwala ita ce kadai gabar da za a ce in an taba din tana karya alwala amma idan nassi bai zo ba to asali shine sauran gaban jikinka irin kunne irin hanci to haka ‘ya'yan marina suke haka dubura take haka cibiya take saboda babu wani dalili da ya zo ya nuna taba su yana karya alwala don haka taba su baya karya alwala shi ma wurin da aka ce tabawa yana karya alwalar sakamakon dalili ne da ya zo a kai ko a ce mace ta taba nonuwanta na kirji a ganin ma wata gaba ta taba a jikinta wannan ba za a ce taba shi yana karya alwala ba mala ya ce wala bi masu farji tsohiratin alwala ba ta warewa da taba farjin karamar yarinya saboda bisa ga al'ada ba a taba gaban karamar yarinya da nufin sha'awa to ma wani dalili da yasa a taba farjin karamar yarinya sai dai kamar likita da zai yi aiki a wajen ta yi rauni ko da makamancin haka yana da alwala sai ya zo ya taba wannan ababin wani ya taba farjin wani ke amma idan ita yarinya ce a ƙashin kanta ta yarinya karama ta taba kayanta to wannan koda namiji ne kuma ba za a danganta shi da mace ba ko namiji ne in yaro ne karami ya taba al'aurar shi yana da alwala ba ta kare ba saboda al'aurar shi a lokacin ai ba ta kaiwa wani sako da zai zama sanadin karewar alwala balantana a sa shi cikin sabubba na karewar alwala don haka taba farjin karamar yarinya ko karamin yaro da babba namiji ko mace wannan baya karya alwala wala kaiƙe hakan nan amai baya warware alwala wala bi akli lahmi jazuri haka cin naman raƙumi baya karya alwala wala hijamati ko ƙaho wala fasdin ko tsago kamar balli-balli kenan wala bi kahkahatin fi salatin ko da barkewa da dariya a cikin sallah tunan idan muka dubi abu na farko kai'u amai abu na uku hijama kaho abu na hudu fas tsago tsago wanda yake fidda jini da ma abin da malam bai faɗa ba ru'af haɓo malamai sun samu sabani a junansu Allah ya ƙara musu rahama dangane da abin da yake fita daga jikin ɗan adam wanda yake na najasa a bayan waɗancan abubuwa da suke fita daga kafafe guda biyu mun karanta a baya abubuwan da suke fita daga kafafe na dan adam guda biyu ta fiskar al'ada wannan abubuwan ijma'in malamai suna karya alwala babu sabani kan cewa fitsari da bayan gida da makamantansu cikin ababen da muka lissafa a baya babu sabani kan cewa suna karya alwala sabanin da aka samu shine idan wata najasa ta fitafa daga wani wuri ba nan ba a jikin mutum kamar amai da ya fito daga baki kamar haɓo da ya fito daga hanci kamar jinin ƙaho da ya fito daga wurin da aka yi ƙaho ɗin kamar jinin balli-balli ko tsagu da ya fito daga wurin da aka tsaga ɗin shin fitar wannan kasancewarsa najasa ne yana warware alwala ko baya warware alwala waɗansu malamai sun fita kan cewa duk lokacin da najasa ta fita jikin mutum sawa'un ta waɗannan kafafen guda biyu ne ko ba ta waɗannan kafafe guda biyu ba to alwala ta kare suna dalili da hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda ya zo cikin sunan ibn majah tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asabahu qayun aw rufa aw aw ru'afun aw qalasun aw madhi falyansarif waliyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam hadisin yana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wadda amai ya zo masa ko haɓo ko magwas nan kalas wani ruwa da mutum zai yi jasa sai ya fito au mabi'un ko kuma mabi ya fito masa yana sallah falyan sarif to sai ya juya daga sallarsa ya juya a cikin sallar tasa ana ba ya bar sallar ba sai ya juya waliyata wadda ya sake alwala sun waliyabni ala salatihi sannan ya gina akan sallar shi da yake wa kuwa fi zalika la yatakallam a cikin wannan hali din bai yi magana ba wani yayi raka'a biyu sai hako ya zo masa sai ya fita je ya wanke wannan hako ya kuma sake alwala ya zo ya karasa sauran raka biyu da ya rage amma kare magana idan amai ya zo masa ya hararwa to sai ya fita je ya sake alwala ya kurkure bakinsa kada ya magana ya dawo ya dora kan sallarsa inda wannan hadisi ya inganta to ba makawa duk wanda ya amai sawa'un sallah yake ko ba sallah yake ba ko ya yi haɓo ko ya kalas ko a sallah ko ba a sallah ba alwala ta warware sai ya sake ta sai dai wannan hadisi bai inganta ba daga waɗanda suka tafi akan cewa waɗannan abubuwa suna warware alwala sun yi la'akari da ingancin hadisi amma wannan hadisi bai inganta ba sakamakon wannan hadisin ne da ganin ingancin sai ta suka kiyasi ma suka ce koma me na najasa ya fita suka yi idafar kaho da su abinan da su tsago da sauransu duk abin da zai zama najasa amma hadisin bai inganta ba zance mai inganci a wannan hadisi bai tabbata ba sai dai wani hadisi ya zo har yanzu cikin sunan na tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sauban ko hadisin Abu Darda asalin hadisin daga Abu Darda shi sauban daga baya aka ba shi labari sai ya akkada sai ya karfafa zala sallallahu alaihi wasallam ya yi amai sai ya sake alwala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a annabi alaihi salatu wasallam ya yi amai sai ya yi alwala kuma da aka samu aka gamu da sauban a masallacin dimashq sai ake ba shi wannan labari sai ce ni anan labi sababtu lahul ma ko anan labi sababtu lahul wudu'a ni ne ma wadda na malala na zuba masa ruwan yin alwala din a ranar da ya haka da ya amma ya sake alwala to ni ne ma na zuba masa ruwa kaga nan tauban ya karfafa cewa haka ya faru ke to shi ma wannan hadisi duk da akwai sabani akan ingancinsa amma dai ko da ya sha din ya inganta to shi ma ba dalili bane akan cewa yin amai yana warware alwala cewa kadai annabi alaihi salatu wassalam yayi amai ya saki alwala ai yanzu ba mu sani ba saboda aman ne ya saki alwalar ko kuma saboda wani dalili inda cewa yayi da mu man qa'a falyatawadda inda ce mana yayi duk wanda yayi amai ya saki alwala to da nan mun sani cewa duk wanda ya amai zai sake alwala to amma gani aka yi yayi amai sai aka ga ya sake alwala kuma ba wanda ya kada baki ya tambaye shi ya makin Allah me yasa ka sake alwala balle ya bada amsa da za ta zama dalili to mujarradin aikin sa alaihi salatu wassalam baya hukunta wajibci ta haka nan iya hukuncin da za a iya dauka shine kawai a ce mustahabbi ne wanda ya amai ya sake alwala amma zancen a ce amai ya warware alwala to wannan hadisin ba zai zama dalili ba kuma ma a waɗansu riwayoyi da ya yi amai ɗin yana azumi ne da ya yi amai ɗin sai ya ci abinci ya sha azuminsa wata riwaya ta ce sai ya ci abinci ya yi alwala wata riwaya ta ce kawai sai ya ci abinci ba ta ambaci ma sake alwala ba duk wannan yana daga abin da malamai suke tattaunawa a kai almuhim kar mu tsawaita ƙa'ida shi ne aikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zalla ba umarni ba, to baya hukunta wajibci a karon farko, sai in ya gamu da wani dalili wadda zai hukunta wajibcinsa. Da haka ko da ma a ce saboda aman ya sake alwala, to ba zai zama wajibi ga wanda ya amai ya sake alwala ba sai dai ya zama mustahabbi ne abin so ne akan nan na fata an fahimta don haka almuhim a wannan babi da malam yake magana a kai amai ko kafo ko tsaga ko haɓoma da bai ambata ba a wannan babi babu wani dalili tabbatacce wanda yake nuna cewa waɗannan abubuwan ko wani daga cikinsu yana karya alwala kamar yadda imamu nawawi ya tabbatar da haka a cikin nasbur raya kamar yadda imamu zailai ya haƙaƙo daga imamu nawawi imamu nawawi yana cewa laysa fi nafsi wudu'i wa adami nafsihi bid-dami wal qai'i wal dhahiki fi salati hadithun sahihun imamu nawawi yana cewa babu wani hadisi ingantacce akan warwarewar alwala ko rashin warwarewarta saboda jini ko saboda amai ko saboda dariya da haka kenan wannan ya hada hadda magana ta gaba ta karshe da malam yayi wanda muka karanta wala bi qahqati fi salati alwala ba ta warwarewa ko da da barkewa da dariya a cikin sallah wannan kuma mazhaba ce ta hanafiya mazhaba ce ta hanafiya Allah ya musu rahama sun tafi akan duk wanda ya fashi da dariya a cikin sallah sallarsa ta baci alwalarsa ma ta warware suna dalili da wani hadisi wanda ya zo cikin musannad na Abdurrazzaq yana daga marasil na Abu Ya'la wadda suka ce wata rana Annabi alaihi salatu wassalam yana sallah da sahabbansa sai wani makaho ya fada rijiya sai wasu daga cikin mamu sai suka yi dariya Annabi alaihi salatu wassalam da yin da sallah sai umarce su da su sake alwala su sake sallah amma wannan hadisi mursali ne hadisi ne bai wanda bai inganta ba to amma mazhabar hanabiya su yana nan a wajen su duk wanda ya dariya a cikin sallah zai sake alwala da sallah gaba daya to saboda malam ya nuna maka cewa su a malikiya ba sa tare da wannan fahimta yasa ya kirgo maka wannan fahimta da muka ambata duk a mazhabar hanabiya suna karya alwala da amai da kaho da tsaga da dariya a cikin sallah duka suna karya alwala a hanafiya to malam nan yana maka cewa mu a malikiya ba ma tare da wannan fahimtar shi sa kirgo maka su yace ba sa karya alwala kuma abin da malikiya ta tafi akai din shine daidai kamar da muka yi bayani saboda babu wani dalili wanda yake inganta wanda yake hukunta waɗannan abubuwan suna karya alwala amma abin da malam ya faɗa da yace wala bi akli lahmi jazuri ko kuma da cin naman rakumi aljazo yana nufin rakumi shi ne rakumi cin naman rakumi shi ma wannan malam ya faɗa ne yana ishara zuwa ga saɓani da ake da shi kamar mazhabar hambaliya Allah ya musu rahama sun tafi akan cewa cin naman rakumi yana karya alwala duk da ya alwala sai ya ci naman rakumi to alwalar shi ta karye sawabun naman rakumin nan danye ne ko da fafe ne alwala ta kare yayin da jumhurin malamai suka tafi akan cewa cin naman rakumi baya kare alwala amma dai duk yadda aka yi ba magana ce da aka kirkire ta ba masu cewa cin naman rakumi yana kare alwala suna da hadisi ingantacce wanda aka rawaito wasu sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam afana tawaddahu min luhumil ghanami ya ma'aikin Allah za mu sake alwala idan mun ci naman raka naman dabbobi kananan dabbobi tumaki da awaki qala la sai ce a'a ba za ku sake alwala ba sai suka sake cewa afa natawaddahu min luhumil ibli za mu sake alwala idan mun ci naman raƙumi wa qala na'am sai ce eh to da wannan sai aka gano a ce cin naman raƙumi yana sa a sake alwala ga wanda ya ci yana da alwala daular shi ta karye yayin da su kuma jimhurin malamai suka tafi akan cewa wannan hadisin shafaffen hadisi ne wadda hadisin jabir dan abdullahi da ya zo ingantacce ya ce kana akhirul amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tarkal wudu'i mimma massatin nar ya kasance ƙarshen al'amura guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari shine barin sake alwala daga duk abin da wuta ta taba barin sake alwala daga dukkan abin da wuta ta taba nan abin da da yake nunawa kenan da akwai waɗansu abubuwa da aka hana da aka ce suna karya alwala da ake sake musu alwala idan an ci su bayan an dafa to amma daga baya sai gaba ɗaya ma aka soke annabi su salama ya bar duniya babu wani abu da za a dafa idan an ci a sake masa alwala da aka suka ce kenan an naman raƙumi tunda aka ce an soke sake alwala daga cin duk abin da aka dafa to kenan an soke sake alwala ma daga cin naman ragumi wannan shine sababin safani to anan idan muka duba za mu ga cewa to ai in an ce naman ragumi zai iya yiwuwa ɗanye zai iya yiwuwa da faffe ko gashashe ko soyayye in ji da faffe da gashashe da soyayye shine wuta ta taba amma wanda yake shi ba a gasa ba ba a dafa ba ba a soya ba shi wuta ba ta taba shi ba shin ya halatta mutum ya yi danyen nama ya ci ko bai halatta ba na ya halatta mutum ya yanki danyen nama ba a gasa ba ba a dafa ba ba a soya ba ya ci amsa shi ne ya halatta idan mutum yana so zai iya ci ba komai ya halatta duk abin da ƙwarai da to shi dafawan yana tsarkakewa ne dafawa ne yake tsarkakewa ko yanka yanka ne yake tsarkakewa ba dafawa ba ba gasa ba soyawa ba yanka ne yake tsarkakewa da zaran an yanka shi zakatun shar'iyya to ya zama nama in mutum ya ci haka ba dafi ma babu komai sai dai kawai za a so masa ya gasa ko ya dafa saboda wannan shine abin da aka saba iyaye da kakanni annabi ma sallallahu alaihi wasallama sai an gasa ne yake ci ya fi son kashashe amma halal halal ne kuma sannan ta fiskar lafiya ma ana cewa da faffe din ko gashashe din ya fi sama da mutum ya ci ɗanyensa to amma idan ya halatta a ci ɗanye to yanzu wancan hadisin na jabir da ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na ƙarshe a doka shine ba sai an sake alwala ba in an ci abin da wuta ta taɓa to in an ci naman raƙumi wadda wuta ba ta taɓa ba kaga kenan wannan hadisin na jabir ba zai iya shafe hadisin raƙumi gaba ɗayansa ba don haka sai dai mu ce wannan hadisin na jabir ya soke duk wani abun da wuta take tabawa banda naman rakumi wancan hadisin kuma shi kuma yana magana ne akan naman rakumi kuma babu karo tsakanin faffadan hadisi da kuma takaitaccen hadisi shi hadisin jabir faffada ne ya game dukkan wadda dukkan abin da wuta ta taba shi kuma wannan hadisi ya takaita ne akan rakumi to tunda wannan khas ne akan raƙumi wancan am ne akan duk abin da wuta ta taba to ba su da karo wannan al-khas yabqa ala khususi shi wannan khas yana nan a matsayin sa na khas shi kuma wancan umumi zai hada komai amma banda naman raƙumi haka ta wannan fiska zamu ce zance mai inganci wanda ya ci naman raƙumi zai sake alwala ba na mantawa lokacin muna makaranta a lokacin azumi idan an sha ruwa akan kawo abin shan ruwa masallacin jami'a abin shan ruwan nan za a iya kawo za a iya kawo naman rakumi wata rana inda su ba sa cin abinci ba nama abadan haram don haka wata rana za a iya kawo ƙananan naman ƙananan dabbobi wata ran na shanu wata ran kuma na rakumi wata ran kuma kaji turan da aka kawo na rakumi idan galibi yawanci tunda marmakan ci abincin da malumin to idan an kira sallah an sha ruwa an ci abinci kafin a shiga sallah kenan irin yadda kuka sani dai aka saba da azumi an sha ruwa an ci abinci kafin a shiga sallah to za ku sai ka ji wani lokacin malaman suna tsokala suna cewa ya shabab hada lahmul jazo wala na tawadda wala na tawadda eh suna tambaya to kuma wannan naman rakumi ne za mu sake alwala da kuma za mu sake alwala ba sai a yi taraha saboda jami'a wuri ne da wuri ne na mutane daga kasashe daban-daban na mazhabobi daban-daban fatawa daban-daban kuma ba ta ɗage waɗansu akan wata fatawa zuwa wata fatawa ko wani ilimi zuwa wani ilimi in ban da aƙida aƙida ne dole ka bari sai ta sunna yawwa shi da kan ba za ka zauna lafiya da mummunan aƙida ba sai an maka seti amma mazhaba a a ba mai matsa maka akan mazhabarka koya maka ma za a yi mazhabobi koya maka ma za a yi gashi nan mazhabobi ga sunan ga sunan da aka tun da wuri ne na ilimi kowa ya kowa wayayye ne wanda yake da ra'ayin a sake alwala sai sai su je su sake alwala wanda ba su da fahimtar a sake alwala sai su zo na su kuka haka ne ake yi Allahu a'lam. Mala yace wala bi masin ra'atin farjaha. Haka nan alwala ba ta warewa da tabawan mace farjinta. Wa qila aka ce in altafat fa alaiha alwudu. Idan ta nitsa yatsa shine altafat al-iltaf ne idkhal idkhal al-usbu' aw shay'in min al-usbu' shigar da wani abu na yatsa a cikin farji shine ilfaf wakila aka ce in alfafat idan ta nitsa yatsa fa alai alwudu walwala ta wajaba kanta wannan mas'ala da malam ya yi magana a kanta dangane da farjin mace mas'ala ce da mun faɗa wancan sati da ya haɗa ta da mas'ala ta taɓa gaban namiji saboda masu fahimtar cewa taba gaban mace yana kare alwala sun raba ne da hadisin da ya magana akan taba gaban namiji wata riwaya daban domin hadisin da ya ce man masa zakarahu falyatawadda wadda ya taba azzakarinsa ya sake alwala wannan nassi ne akan gaban namiji ba zai dauki gaban mace ba domin azzakar aka ce zakara haka ba zai ɗauki gaban mace ba to amma wata riwaya ta zo mun masa farjahu falyatawadda wanda ya taba farjinsa sai ya sake alwala to bi kibarin wannan riwayar kun yi la'akari da wannan riwayar to mace ma ta shigo domin farji zai iya ɗaukar sunan al'auran namiji zai iya ɗaukar sunan al'auran mace to wannan fiska zai zama mace ma ta shigo duk da wannan riwaya ɗin akwai zantuka a kanta tana da rauni ba ta kai ita riwaya ta faɗan gaban namijin ɗin ƙarfi ba wannan ya sa ma jullun malama mafi rinjayen malama ba su tafi akan cewa taɓa gaban mace ga ita macen yana karya alwala ba mun ce ga ita macen saboda saboda idan namiji ya taɓa gaban mace yana da alwala kuma mace baliga to ai ka ganin kan ya shiga wani abu daban a malikiya tunda taɓa mace yana karya alwala to kaga namijin ya taba gaban mace min babu aula rola shi ta shari to nan muna magana mace din ta taba gabanta da kanta to mafi yin rinjayen malamai sun tafi akan cewa mace ta taba gabanta da kanta baya karya alwala ba dan komai ba sai dan ba sa ganin ingancin wannan riwaya ta mamman safar da kokari ta wawa dan haka ba mace a cikin zancen gaba daya yayin da waɗansu suke ganin cewa ya hada hadda mace ita ma in ta taba gabanta kawai ta sake alwala mutlaqan sake ba kai wanda wannan sun yi la'akari da wannan riwaya kenan ta inganta a wajen waɗansu kuma suka kasa macen kashi uku suka ce mace kashi uku ce dangane da al'aurarta dangane da gabanta farjin mace suka ce ya kasu kashi uku akwai dakhila akwai kharija akwai mustawiya akwai dakila wadda gabanta yake can ciki akwai kharija wadda gabanta yake waje akwai mustawiya wadda take da madadicin gaba bai fada ta ciki ba kuma bai fito waje ba to suka ce kharija wadda gabanta yake waje da ta taba alwalarta ta kare dakhila wadda gabanta yake ciki da mustawiya wadda gabanta yake madaidaici su kuma idan sun nutsa yatsa ne saboda taba shi kadai ba zai sa su iso asalin wurin da yake da hasasiya ba har sai idan sun sa yatsa to saka yatsa din shine zai iso hasasiyar dan haka sai alwala ta kare to malai yana tare da wannan ra'ayi duk da cewa shi bai yi bayanin karkasuwar farjin mata ba amma yana da wannan ra'ayi yana da wannan fahimta cewa in mace ta saka yatsa a farjinta alwalanta ta kare amma zace mai inganci mace ta taɓa farjinta baya kare alwala sawa'un ko ta sa yatsa ko ba ta sa yatsa ba sai dai da in ta sa yatsar wani abu ya biyo baya wanda yake kare alwala to wannan sai ya kare alwala saboda abin da ya fito ya biyo baya sakamakon saka yatsa malai ya ce Allahu alam Allah shine Allah shine mafi sani wallahu alam Allah shine mafi sani kai wata matsala da malam bai ambata ba a wannan babi na karyewar alwala hadisi ya zo cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce man garsala mayitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda wanda ya wanki mamaci ya sake wanka ya yi wanka wadda kuma ya ɗauki mamaci wato gawa faliyata wadda mu yi alwala wannan hadisi a wajen wadda suke ganin ingancinsa to suna ganin wanka ga wadda ya wanki gawa da kuma yin alwala ga wadda ya ɗauki gawa ko da a ce ma yana a ce yana da alwala sai ya ɗauki gawa ko zai sake alwala yanzu misali a ce gawa a shiga a fito da ita don yi mata sallah sai da waɗanda suka cicibe ta suka ɗauke ta musamman suka suka saka ta a cikin makara musamman wanda suka ɗauke ta suka sata a cikin makara domin ɗaukan ta a cikin makara rike kafafun makara nan ba ɗaukan gawa ba ne yawwa ba zai ba ba zai ɗauki wannan hukuncin ba amma da suka taba ta suka dauke ta suka sa ta a cikin makara to kaga wannan mubasharatan da su dauki hukunci duk da cewa su ma masu daukan makarar zahiri bai hada hadda su amma in ka duba ta fuskar ma'ana ne ma'ana ai tukan ice suka rike ko kuma karfe in ta karfe shi to almuhim anan wa man hamalahu falyatawadda wadda suka dauke ta wannan gawar to kaga akan wannan fahimta kenan za su sake alwala gabanin ai sallah da su wanda kuma suka yi mata wanka a wannan gawa to gabanin fa zo maganar sallah wa gawar za su yi wanka wankan tsarki irin yadda ake wankan tsarki an fahimta to waɗansu kuma suna ganin wannan hadisin bai inganci wanda suke ganin ingancin wannan hadisin suka suka shi ko da suka wajabta wannan al'amarin akwai kuma waɗanda suna ganin ba wajibi ba ne mustahabi musamman hadithin asma'u bint umais radiyallahu anha ita ta wanke sayyidina abubakar ta yi masa wanka mata shi ce ta yi masa wanka ana tsananin sanyi sai ta fito sai take tambayan sahabbai a waje suna jira akan malasi masa sallah sai take tambayar su yanzu sai na sake alwala wannan sanyin sai wasu daga cikin sahabbai suka amsa mata a'a ba sai kin sai na sai nayi wanka sai nayi wanka wannan sanyin sai wasu daga cikin sahabbai suka amsa mata ba sai kin yi ba to kuma duka sahabbai suna jin wannan fatawa ba su ce komai ba to shirin da sahabbai suka yi akan wannan fatawa ya nuna dukkaninsu sun sun sun yarda da wannan fatawa sun aminta da ita sun yi ijimai akan ta masahabbai idan sahabi ya zo da fatawa bai samu sabani daga cikin sahabbai yan uwansa ba to wannan fatawa ta sa karfafa ce don haka sai ake fahimta wannan fatawa sai ta sa aka fahimci kenan wancan hadisin fahimta da sahabbai suka masa kenan ba wajibi bane wanda ya wanka wa gawa ya sake wanka wanda kuma ya dauki gawa ya sake alwala don haka ko da ma hadisin ya inganta balle ma a wajen waɗansu bai inganta ba shi yasa ma kwata-kwata ma ba su ma ɗauki wannan koda a matsayin mustahabbin ba ba su ma ɗauke shi koda a matsayin mustahabbi ba shi yasa ma da yawa daga cikin malaman fiqh ba sa ma kawo wannan mas'ala inda kama a malikiya ba za ka tada wannan mas'alar ba saboda ba sa ma waigawa su kalli wannan hadisin saboda rashin ingancin sa wajen su haka ɗaukan mamaci baya daga cikin abin da suke irga shi wanda zai yi sanadin alwala la wujuban wala istihbaba ko a halin wajibci ko a halin mustahabbanci wannan shine karshen abin da za mu karanta dangane da abin da ya shafi abubuwan da suke warware alwala sabon babi na gaba babu aqsamil miyahi allati yajuzu minha al-wudu malam yace babin da zai yi magana akan rabe-raben ruwaye allati yajuzu minha al-wudu ruwayen da alwala yake a take inganta da su asali almiyahu jam'i ne na almahu amma jam'u nau'in ne ba jam'u adad ba saboda ruwa ba shi da adadi ba ba da adadi ba za a irga ruwa ba ba abu ne mai irguwa ba la ya kabar ta'adid don haka jam'i ne na na nau'iya amma ruwa ta fiskar iri ta fiskar kala to ruwa kala-kala idan muka ce ruwa mai tsarki ruwa mai tsarkakewa ruwa najasa haka wannan ruwan tsari ruwan kwata ruwan tsamiya ruwan zafi ruwan sanyi من حيث النوعية فهو كثير أما من حيث العدد لا يتجزأ da haka da aka ce miya ruwaye to nan ba ana nufin ruwa da yawa ta fiskar adadin ruwa ba ana nufin ruwa iri-iri ta fiskar nau'i tiles of water don haka babu aksamin miya babin ya zo yi magana akan rabe-raben ruwaye ta fiskar nau'ukan su allati ya jutu min alwazo ruwaye da alwala yake take inganta da su mala ya ce i'lam wafakaka Allah ta'ala ka yi ilimi Allah maɗaukakin sarki ya yi maka muwafaka annal ma'a ala ismaili ka sani cewa ruwa ya kasu kashe biyu makhlutin wa gairi makhlutin ruwa gaurayayye da ruwan da ba gaurayayye ba makhlut wanda ya gaure da wani abu ba gair makhlut wanda shi kuma bai gaure da komai ba fa amma gairul makhlut mala ya ce amma shi wanda ba gaurayayyen ba ba kuwa tsahoro to shi ruwa ne mai tsarkakewa asalin tsaho ismu fa'il suna ne na fa'il fa'u daga fa'ul tsaho fa'ili ne suna ne na fa'ili kamar yadda za ka ce sabo tsaho shine zahir sabo shine sabir saduq shine sadiq kadhub shine kadhib hasud shine hasid ghayub shine ghaib ana dai waɗannan wazanin fa'ul asalinsa fa'il amma a istilahin malaman fiqh idan sun ce taho to yana da ma'ana daban da ta tsahir taho suna nufin ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ruwan da yake mai tsarki ne kuma mai tsarkakewa idan sun ce taho haka suke nufi taho sifa ce ta ruwa wadda ta zo cikin alkur'ani mai girma ubangiji ta'ala ya siffanta ruwan sama da wannan siffa ta tahuriya yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar ruwa tsarkakakke minas sama'i daga sama a wajen malaman fiqhu to wannan ruwa ne tsarkakakke kuma mai tsarkake waninsa to ruwan da yake ghairul makhluq bai gaurayi da komai ba to shi wannan ruwa yana da tsarki kuma zai tsarkake waninsa me ma'anar zai tsarkake waninsa wanda yake da hadasi wannan ruwa zai iya dauke masa hadasi ta hanyar alwala idan karamin hadasi ta hanyar wanka idan babban hadasi wanda yake tare da najasa ko a jikinsa ko a tufafinsa ko a bigiran da zai yi ibada wannan ruwa zai kawar masa da wannan najasa shine ruwan shi a kashin kansa mai tsarki ne kuma zai iya kawar maka da rashin tsarki ko a kai a kashin kanka ko kuma a jikinka ko a tufafinka ko a wurin da kai sallah saɓanin ruwan da ba shi da wannan iko ba shi da wannan dama ko da ya wusar da haƙiƙanin abin da kake gani din bai samar da sarki ba jama'a an fahimta yau saboda inda a ce za ka samu guntun bayan gida sai ka ɗauko ruwa wadda yake gaure da turare yana ta kamshi sai ka zo ka wanke wajen da shi ka wanke bayan gidan ka bar ganin bayan gidan ainun najasati zalat haƙiƙanin najasat ta tafi babu ita walakin na tahuriya walakin na tahuriya lam tatimma ba'd babu sarki a wajen tukunna yanzu dai kashi ya tafi amma wuri tukunna ba mai tsarki ba ne mai kamshi ne jama'a an fahimta kamar ka ɗauki tufafi mai najasa mai fitsari a jiki ko mace ɗauki zani mai jini a jiki ko mai fitsari a jiki ta sa a cikin ruwan kumfa ta wanke bayan ta gama wankewa ta shanya shi ya bushe ba ta ɗaure da ruwa wanda bai gaure da omo ko sabulu ba to zai zama gashi fitsarin ya tafi ko jinin ya tafi ko bayan gidan ya tafi a cikin zanin babu sai dai bata tsarkake zanin ba sakamakon bata wanke shi da ruwa mai tsarkakewa ba an fahimci muhimmancin wannan ruwa haka wannan shine asalin ruwa tsakko wanda yake da siffa yake da iko capability na ya kawar da abin da yake rashin tsarki ne shi sa malam ya ce fa huwa tahur shi wannan ruwa da bai gaure da komai ba shi mai iya tsarkakewa ne wa huwa al-ma'ul mutlaq kuma shine ruwa sake ba kaidi idan ka ji an ce sake ba kaidi don a cire maka dukkan wani ƙaidi istithnai wani toge da za a yi duk magana da kaji malaman fiqh sun ce maka mutlaqan babu ƙaidi a cikinta to kai la'akari da wannan ma'anar wannan kalma da aka faɗa ba tare da wani istithnai wani toge ba shi ruwan da aka ce mashi mutlaq shine ruwan da yake ɗaukan sunan ruwa ba a danganta shi da wasu kamanni ko na kala ko na ɗanɗano ko na ƙamshi idan an ce ruwan turare to yanzu ba mutlak ba ke ba ma'un ne mutlak ba inda ma'un ne mutlak da ruwa za a ci ruwa shi ne ruwa da bai da kaidi amma ka ce ruwan turare yanzu ruwa ne amma an masa kaidi da turare ruwan tsari an masa kaidi da tsari ruwan kumfa ruwan sabulu ruwan sulale da haka waɗannan ruwaye an musu kaidi to ba ruwa ba ne kenan amma idan aka ce ruwa menene wannan ruwa ne to shine ma'un mutlaq wanda baya daukan wani suna sai wannan to duk ma ruwa tahur wanda yake mai tsarkakewa to shine mutlaq wanda ake ce mashi ruwa in za a danganta shi da wani abu to ba da kamanni ba sai dai da mahallinsa a ce ruwan sama ruwan rijiya ruwan kogi to wannan da mahallinsa kenan ba da wata kama ba an fahimta to shi wannan ba kaidi ba ne ba kaidi ne game da siffar ruwa ba bala ya ce jusu min hulwudu wannan alwala tana inganta daga wannan ruwa da muke magana a kansa sawa'un duk ɗaya ne na zalaminas sama'i wannan ruwan daga sama ya sauka au na ba'a minal ardi ko ko daga ƙasa ya bulbulo ruwa mai sauka daga sama ya kasu kashi ko dai ruwan sama da muka sani wanda yake sauka ko da ko yayyafi ko kama da bakin kwarya ko ma yayi ne ko kuma raba ko kankara waɗannan ruwaye da suke sauka daga sama dukkaninsu ruwaye ne wanda suke da tsohuriya kankarar idan aka tanade ta wazabat ta narke za a iya alwala da ita za a iya wankan janaba da ita matukar sanyinta ba zai cutar ba in za a jira ya ya huce sannan hakan nan raba inda ce za a iya tara raba kwace ta taru a wani wuri a katso ta a zubo ta a yi alwala da ita ba matsala to haka ruwan da yake bulbulowa daga ƙasa ruwan ƙasa shi ma ya kasu kashi uku akwai ruwan da yake bulbulowa da kansa akwai ruwan rijiya akwai ruwan kogi in ka so ka ƙara kashi na hudu wani ruwa a can ƙasa wanda ake iso shi da inji domin da bambanci da wancan ruwa da ake iso shi na bohol da ruwan rijiya da bambanci shi wancan wanda ake iso shi a ƙasa yake dama shi a bance cikin ƙasa yake a bance shi wannan wanda ake iso shi na rijiya ruwan sama ne to dukkaninsu ruwaye ne wadda suke da tsarki suke da tsarkakewa saboda mahallinsu mahallin tsarki ne ruwan da ya taho daga sama me ya gamu da shi wadda zai bata shi to haka ruwan da ya fito daga cikin ƙasa ko da ko lokacin da zai nitse a cikin ƙasa ɗin ya zama ruwan najasa domin ruwan sama ya sauka ya bi ƙasa ya kwashi ƙasa ya kwashi kashin dabbobi da na mutane ya kwashi dauɗa ya haɗa caɓi shi ma sai kumfa yake yana hausunawa ya ɗebo kwashe-kwashe takaddu ne bawon rake ne gashi nan dai ya yi ja ya yi wani iri yana kumfa wannan ruwan idan ya tafi magangararsa ya je ya kwanta ƙasa tana sha ƙasa tana sha tana tsotse tana sha tana tsotse shi to a ƙarshe idan ya je ya kwanta a cikin ƙasa albarkar da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ƙasa shine idan ruwa ya ratsa ta ya tsarkaka idan ruwa ya ratsa ta ya tsarkaka wannan ya sa su ma masu aikin in masu aikin ruwa sai kaga sai sun samu ɗan yashi sun saka ruwa yana bi ta cikin yashi yana waye da sauransu daga masu gidajen ruwa duk suna da irin wannan tsari saboda ƙasa tana da tasiri sosai wajen tsarkake ruwa ai in ba haka ba ruwayenmu na zartsi to ai da ba za su yi alwalar wanka ba me yake ɓata ruwa ɗanɗanansa ya zama wani iri ruwayen riyoji na tsofin garuruwa ko tsofin wurare a cikin gari me yasa gari ɗaya sai a samu bambancin ɗanɗanon ruwa kuma ɗanɗanon wani daɗin da ka gan shi a tsofon garin wurin yake ba don komai ba sai amfanin mutane amfanin mutane da suke yi suna da ruwan kwata suna da shaddodi suna da cami iri-iri a face majina a yi waye a yi hidimomi da yawa ruwa sai ya bi cikin ƙasa sai ya ratsa ta ƙasar nan tana da idanuwa don haka ƙasa zai sake komawa cikin ƙasa ne abinsa ya sake gangarawa wannan shaddar da ake tsugunawa a yi mata kashi ruwan da duk yake cikin ko meye ma zai shiga cikin ta ƙasashen kayan ta take idan ya ratsa cikin ƙasa kuma ya yi tsarki ya yi tsarki shi yasa idan rijiya ta haɗa ido da sarga to shine sai kaga al'amari ya lalace saboda ba a san su hada ido gwande gwande gwande si na so ya dinga iso idan na so ne ya hadu ba matsala saboda ratsa kasar da zai yi ya tsarkaka amma idan ido ne ai kaga kawai bize almuhim wannan yana daga cikin hikimomin ubangiji subhanahu wataala wanda in ka je ka wuraren da aka ci gaba sosai zaka samu ba sa shan irin wannan ruwaya ba sa sha inda ba za ka je saudiya ka samu ruwan famfo ruwan famfo wadda ake wanke-wanke da shi ake waye da shi a tsakar gida ka samu shi ne ruwan sha ba abada ba shi ne ruwan sha ba ruwan sha supply ɗinsa ake yi daban ruwan sha supply ɗinsa ake yi daban to amma wanda ya gada mu sha yana sha wannan ɗin yanzu ba irin mu ya haɗa mu da karambanin ruwan sha sai ka je kaya supply ruwan da za ka sha ba mu da matsala muka sha ruwa kazantar mawa balle kazantar garin sa annabi to za ka samu su ba sa sha ba sa sha saboda ba ruwan sha bane yaro karami in ka kafa kai a famfo za ka sha ruwa ta ce la la la la salin shiru ruwa da ya fito daga ƙasa shi ma ruwa ne mai tsarkakewa sawa'un ya tabo ne ta hanyar rijiya ko ya tabo ta hanyar bulbulowa tsakanin duwatsu ko daga cikin ƙasa ɗin ko kuma ruwan kogi ruwa ne mai tsarkakewa wa ammal makhlutu mala yace amma ruwa gaurayayye idan mun gama da wanda ba gaurayayye ba yanzu ku ɗauki ku ɗauka don muku ka'ida duk ruwan da ya ɗauki sunan ruwa bai gaure da komai ba to wannan ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa mun gama kuma da wannan ɓangaren yanzu sai ɓangaren ruwan da ya gaure da wani abu su shi wannan ɓangaren ya ɗan fi wahala kaɗan wannan so a ɗan bani hankali sosai fiye da da shi ma la ya ce wa ammal makhlutu amma ruwa wanda yake gaurayayye idza taghayyara ahadu awsafihi thalatha idan ɗayan siffofinsa uku ya canza ta canza idan ɗayan siffofinsa uku ta canza launihi launin sa wato kalarsa aw ta'amihi ko ɗanɗanansa aw rihihi ko ƙamshinsa bi shay'in da wani abu fahuwa ala qismaini to ya kasu kashi waɗannan siffofi na ruwa guda uku siffofi ne da aka yi ijimai a kansu akwai hadisi a kansu amma hadisin bai inganta ba sai dai kuma malamai sun yi ijimai akan waɗannan siffofi guda uku na ruwa siffar kalarsa siffar ɗanɗanansa siffar kamshinsa ruwa yana da kala irin ta ruwa mu dai muna cewa bakin ruwa muna ce masa bakin ruwa shine asalin pure ruwa pure water wanda wani abu wani, wani abu bai shiga cikin sa ya canza masa kala ba duk wanda ya san ruwa ya san kamar ruwa to wannan kamar tasa ake magana matukar bata canza ba sannan abu na biyu ruwa yana da ɗanɗano duk wanda ya san ruwa ya san ɗanɗanon ruwa wannan ɗanɗanon nasa bai canza ba sannan abu na uku ƙamshinsa duk wanda ya san ruwa ya san ruwa ba shi da wani ƙamshi kamar na turare ba shi da wari ba shi da wani hamami sai in wani abu ya same shi amma matukar yana nan a ruwansa to in ka shanshana shi to ba za ka ji wani canji na wani kamshi ko wani wari ko wani abu na ba sai dai yin abin da yake cikinsa shi ne yake da wannan abin sai ka jiyo shi in da ka sha ruwa a kofi za ka sha sai ka ji karnin kifi a jikin kofin ruwan ne yake karnin kifi ko kofin ne yake karnin kifi yanzu za mu ce ruwa ya gaure da karnin kifi ko yanzu moda a randa idan tana karnin kifi in an kafa kai za a sha ruwa a ji tana karnin kifi ikin ruwan da aka ɗebo da ita za mu ce yana karnin kifi ko ba za mu faɗa ba idan aka zuba shi a buta za a iya alwala da shi ko ba za a iya alwala da shi ba na ruwa ne yake karnin kifi ko kofi ne yake karnin kifi to nan ma ku karɓi wata ka'ida bari kenan ruwa duk wani abin da zai gauraya da ruwa baya tasiri a ruwa ba a cewa ya gauraya da ruwa har sai ya zama hakikaninsa ne ya shiga ruwa hakikaninsa ba asarinsa ba asar daban mahiya wal haqiqa wal ayn daban haqiqanin abu yanzu idan jini ya taba rigarka sai ka je ka wanke ta ka sa omo clean ka wanke ka sa ruwa ka matse sai gashi dan alaman jaji jaji haka a jikin a wurin shin wannan jinin wannan najasar tana nan ko ba ta nan ba ta nan wannan kalar da kake gani ana ce masa asal ana ce masa alama amma ba najasa ba ce yanzu idan aka wanke kofi yana karnin kifi sai aka wanke shi sai bai bari ba wannan karnin asar ne ba hakikanin kifin ba ne ai alamarsa ce to wannan ba ta cutarwa ai idan za ka iya sha ka sha ba za ka iya ba hamami bai hana ka wannan ruwanka damuwarka ce wannan To yanzu muna magana akan waɗannan siffofi guda uku a kiyaye su sosai saboda gaskiya mutane a wannan babin na ruwa mutane za su dinga ba ka mamaki shi sa nake son mutum gashi ya yi karatun ba amma gaba ɗaya sai dinga rayuwa a cikin shakka sai ga gidan malami an tuntsira da duro ruwa me ya faru da tsohon takalmi ne fada to takalmi ya fada sai me na sai aka yaya da takalmi ya fada cikin duro ko kuma yarawa sun jefa buta cikin duro sai a sai mutum uku za su tura su tuntsilar da shi me ya faruwa yara sun jefa buta to da buta ta fada sai me ya faru sai ruwan ya yaya ana maganar ruwa makhlut ruwan da ya gauraya ga siffofinsa nan guda uku mai ya faru a siffarsa ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko kuma an ji yana gwarin banɗaki in an ce yaya kuma dan sun jefa takalmi sai a zama da duro guda sai ce to ana zuwa bandaki da takalmin to kaji ma wai ana zuwa bandaki ba ma daga bandakin aka yayi ko kashi a cikin takalmin aka zo ka jefa ba ana zuwa bandaki da shi kaji wata magana banza hata lokaci ne kawai mutane su da haka yanzu yana da muhimmanci wannan karatun da muke mu fahimci tukunnan ruwa ba abin da yake lalata shi sai idan ya yi illa a ɗayan siffofinsa nan guda uku ko ya taɓa launinsa ko ya taɓa ɗanɗanansa ko kuma ya taɓa ƙamshinsa bishayin da wani abu to shi ne sai malam ya ce fahuwa ala ismaili wannan abun ya kasu kashi biyu ci gaba kuma bar shi to bari mu karasa mu yi kaɗan sai mu tsaya ya kasu kashi biyu nan me ya kasu kashi biyu na abin da ya shiga idan abu ya shiga cikin ruwa ya yi tasiri a kamanninsa to yanzu ya kasu kashi biyu ba mu sani ba abin da ya shiga cikin nasa ya yi tasirin wani iri shi ne ya rabu biyu mala ya ce taratan ya talitu bi najas wani lokaci ya talitu ruwan yana gaurayuwa ne bi najas da abu najasa fa ya taghayyaru bihi sai ya canza sanadin wannan abu ko ya canza da wannan falma'u najisu to ruwa ya zama najasa la yasihu minhu alwudu'u alwala ba ta inganta da wannan ruwa ruwan da jini ya shiga cikinsa sai ya kalar jini ya zama ruwan najasa ruwan da kwata ta shiga cikinsa sai ya kalar kwata ya zama ruwan kwata ruwan da fitsari ya shiga cikinsa sai ya yalo ruwan da kashi ya shiga cikinsa sai ya warin kashi kunga ra'iha ta canza kenan ra'iha ta canza to irin waɗannan irin wannan ruwa najasa ta shiga cikinsa kuma ta taka rawar da aka gani ko aka ji to wannan ruwa ya zama najasa tunda abin da ya shiga najasa ne tasirin da ya masa ta najasa ce ta haka ruwa ya zama najasa wa in lam yataghayyar bi idan kuma ruwan bai canza da wannan abun ba fitsarin ya tsallu amma ba abin da ruwan yayi tarjima malamai ka gane jinin ya tsallu amma ba abin da ruwan bai yi ja ba bai yi ɗanɗanarsa bai taɓu ba ƙarshensa bai taɓu ba yana nan a ruwansa amma mun san cewa jini ya tsafta a cikinsa malam ya ce ba in kanal ma'u kalilan idan ruwan ɗan kaɗan ne kamar ruwa ne haka a buta ko ruwa ne a ƙoƙon alwala ko a ƙoƙon wanka wannan jasatu kalilatan kalilatu ko wannan jasatu kalilatan ita ma najasar ta kasance ita ma kaɗan ce najasa kaɗan ta tsallo a cikin ruwa kaɗan amma mai amma ba ta canza shi ba ba ta yi tasiri ba kuri hal wudu umin wa alal mashko mala yace zance shi hararre an ki yin alwala an ki a malikiya a yi alwala da wannan da wannan ruwa amma zance mai inganci muna nan akan ka'idar nan da aka ce an ki makaruhi ne mai malam yake nufi ko an yi ba komai shi yasa wasu suke cewa ma'a wujudi gairi in an samu wanin sa to an ki ayi da wancan in ba a samu wani ba za a yi to ruwan da aka ce in an samu wani in ba a samu wani ba za a iya yi da shi to ko an samu wani ma za a iya yi da shi ayin ba za a yi da shi ba ko ba kowa ko ba kowa ba za a yi da shi ba jama'a fahimta zance mai inganci shine muna nan akan ka'idar mutasiffofi idan ba su tasirantu ba ko fitsari ya tsallo a ciki amma bai yi tasiri ba jini ya tsallo a ciki amma bai yi tasiri ba wannan ba zai yi komai ba annabi alaihi salatu wassalam yana cewa innal ma'a tahurun la yunjisu shay ruwa mai tsarkakewa ne ba abin da yake sa ya zama najasa kawai dai mun samu wani hadisi annabi sallama yace idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil khabar idan ruwa yawan sa ya kai tulu biyu ko randa biyu ko ganga biyu ya danganta da abin da malamai suka ce ko suka ce ma abin da ake nufi da kullatai ne ruwan yawansa ya kai in an kada gefen nan gefen can ba zai san an kada ba to wannan baya daukar najasa baya daukar kazanta almuhim ka'idar mu tana nan ruwa idan har yana nan akan sifofin ba su canza ba to don wani abu ya shiga ciki ana zaton an je ban daki da shi ko ana zaton ana tsammanin wannan duk ba dai ba shi ne abin da ake hukunci da shi ba ana hukunci da abin da aka gani ne na siffar ruwa sai mu dakata daga wannan gabar idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora daga nau'i na biyu cikin abin da yake shiga cikin ruwa sai kuma canza masa kamanni abin da muka daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yake cewa a wajen malamanmu na na gida malamanmu na zaure idan ana karatu idan aka zo ƙarshen babi to ba a shiga wani babi sai kuma wani zama na gaba saboda wai idan za ka shiga babi na gaba sai a ce maka ai babin ba zai maka addu'a ba bari idan ka zo zama na musamman in za ka yi to zai maka addu'a wato a nan ka yi jan usuri ke nan ka haka wancan babin da ka fara da shi ya maka addu'a don haka a lokacin da za ka fara shi maka addu'a da ka zo yanzu ka shiga wani babi ba a tunda ba a sabon zama bane wannan babu shi kuma bai san ka shige shi ba to wannan magana ce Allahu a'lam haka aka gina su akan ta kuma a tsammani na magana ce ta samo asali dabara ce kawai ta neman ilimi amma ba zance ba ne wadda yake na shari'a wadda za a mai da hankali a kansa ba shi da wani muhimmanci a sharance saboda tukuna ma shi babin ma ya san ka karanta shi har babin ma shi ma yana da iko da zai yi addu'a kaga ta wannan fiskar za a iya fadawa cikin wani mummunan yanayi a dangantawa wani abin da ba shi da rayi sanin abin da yake wakana wannan kuskure ne babba da fuskar aƙida ina ganin an musu wannan tarbiya ne su matan asali don a don don don don ababi na ladabtar da ɗalibi domin wani idan ya je fara karatu to ya dinga yi kenan ita jawowa ana fassara masa har sai malamin ya ce ya yi saka kuma malamanmu na gida ba sa son yin wannan karatu tun ya zo shi ta karatu inda irin wannan za ka samu akwai ɗalibai da yawa a gabansa zai koya musu ka zo kai kuma ka rike wajen kana ta yi kuma wala Allah ba za ka samu kyakkyawar fahimta kisa an yi wani malami idan ka zo ka kai karatu kai karatu ba zai ce ka tsaya ba har sai san da kaga dama ka tsaya idan ka ɗiba da yawa in ka ce alhamdulillah sai ce to alhamdulillah da haka muka tara idan wani kuma ya zo shi shi kuma ya ɗauki ɗan kaɗan ya satarat kaɗan ya ɗan taɓa ya ce alhamdulillah sai malayin ce to alhamdulillah da aka muka gane to amma zancen a ce babi idan ka zo yinsa zai maka addu'a wannan bai taso ba idan kuma ka ka hada babi da babi to babin da ka shiga ba zai maka addu'a ba ya wannan ba daidai bane ba shi kansa tukun babin ina mai littafin ne ga dama yayin shi shi kansa babu mai littafin ne ga dama ya yi kuma shi babin da ya kare din mai littafin ne ga dama ya kare da shi a haka in ya ga dama da ba nan zai kare da shi ba sai ya ci gaba ko littafin da ba shi da babu shi ya yake da mai karanta shi ba a masa addu'a ko littafin da aka yi shi a fasali haka wannan kuskure ne Allah ya gafarta musu ya gafarta mana baki daya na'am assalamu ka zo wancan satin ba bawan Allah ko wancan satin ya wato kai hakuri ka nemi karatun mu na wancan satin mun yi magana akai sosai eh insha Allah za ka gurta mu na wa alaikum salam eh eh haka
shin sai wanda yake can rijiyar banka ne a maka kuma a wanda ake kawo shi a in ka saya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma'u zamzama lima shuriba ruwan zamzam don abin da aka sha shi kaga ba iya magani ba kenan mun nayi wani aboki mutumin Kano ne tare muka tafi da shi tafiyar mu ta farko zuwa Madina a jirgi daya a ya fa muka da shi a Kano sai muka zama abokai sosai muka je aka ba mu daki tare komai namu tare muke to Allah ya jarrabe shi shi kuma haɓarsa babu gemu kwata-kwata da suka ce kamar ta uwar gidanka ba da kai nake ba an gane ko to sai shi kuma yana sha'awar gina da gemu da saje haka bawan Allah nan duk sanda muka je haram muka sha zamzam sai ɗabi zamzam a hannunsa sai shafa a fiskarsa wurin saje da gemu ya zagaya ya zagaya shi yana yana yana yana yana yana addu'a Allah ya bashi gemu ya sha da manubar ya gemu sannan ya shafa a wurin saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama a makka da ya tsawafi da tafi safa da marwa ya bi ta rijiyar zamzam ya sha zamzam sannan kuma ya zuba a jikinsa wasa gaskiya yanzu wannan bawan Allah nan na hoton su zaka yi mamaki saboda yayi yabanya a fiskarsa sosai wannan mamaki akwai wani abokin mu kuma dan Algeria shi kuma ya je shi yana siriri yana siriri yana sanya dama mai dan jiki haka mai dan haka dai dan in an ganka dai an ga yawa an ganka an ga an ga namiji wanda zai iya cirewa matarsa fada da haka sai yana shan zamzam shi ma dan ya dan gidu wata rana a kwana a tashi sai muna tsaye muna tashi wata rana sai wani a cikin mu sai yadda ki tumbunsa ya dan yi tumbi haka ya dan yi furfura haka ya dan tumbi zai da ki tumbunsa yace yace me kake ci yace zamzam yace zamzam ne yace dan wannan manufan nake shan zamzam gashi kuma na samu na ga alama cewa addu'a ta ta kirta nake shan zamzam sai na ce ai nima ina shan zamzam din sai ce ai ai ba ka shan zamzam da takawa tun da agogi ne za a yi wasa to almuhim na ga irin waɗannan gaskiya sosai na amfanin zamzam wanda muke kyauta zaton cewa wannan manufar ce ta yi sanadi amma magana da kake tambayar da kake shine sai mutum ya je can ya sha ne ko kwa ko ina ma mutum ya sha da wannan niyyar amsa shi ne ko ina mutum ya sha a ai su a madina suka sha zamzam kuma yana makka amma madina suke sha saboda gwamnati tana kawo shi madina baya yankewa a har to kaga ai inda a ce sai a yadda yake a sha madina ma ba yadda yake ba wani gari ne daban haka ko ina aka samu zamzam idan aka sha da nufin ko neman lafiya ko wata bukata fata insha Allah ta'ala za a samu biyan wannan bukata musamman inda ta jiki ne saboda a jikin za a sha a kasan mutum ba zai sha zamzam don ya farin jini ba zai to zai sha zamzam maganin farin jini in ya je wajen wata ta ce shi take so a ba irin wannan tasirin zai zo yake ba zamzam na tasirin lafiya ne da irin abubuwan da da yake kyautata jiki insha Allah ta'ala sai kuma abin da da ya kamata ka tambaya a shi ne zallan zamzam ko kuma an sirka ma da gasar alhaji idan ya dawo ya ɗauko zamzam ɗin sai ya ɗan dasa shi a cikin wani ɗan bokitin roba sai a za kamar guga huda a ciki na ruwan gida na ruwan farar roban nan eh to idan dai zamzam ɗin ne zalla nan ma kana ba su dan sa masa wani abu ba saboda arha yau to insha Allah ta'ala zai yi tasiri saboda zamzam akwai albarka a cikin sai insha Allah ba ala mai na malam don da an tafi rada idan jini ba wannan ce tsarin jini ya taba sai farki haka idan tashin ya kushe rana kusa da shi ba kushe zai sa
cikin malamai ya ce kamar mun yi magana ɗazu idan mace kamar jini ya taɓa zaninta ta wanke sai ta shanya sai ya bushe wannan bushewar ma yana tsarkakewa amsa anan shine eh idan rana tana daga cikin masu tsarkakewa ba ko a to kuma dai yanzu kan malam kana za ka yi malam ina kaka yi to amma ya kamata ka zama na ƙarshe ko wanda bai daga ba ya haƙuri na
idan an sha wannan zanzan Mm, da wata bukata daban mm, kuma wani lokaci za a iya sha da wata bukata daban mm.
ko kuma dai an sha sau ɗaya da wata bukata sau ɗaya ba za a sake sha da wata bukata sau ɗaya to ita bukata a wajen Allah ke nema ya ko yace shi zamzam din nan idan an sha da wata bukata daban za a iya sha kuma da wata bukata daban shi ne nake cewa ai ita bukata ba a wajen zamzam din ake nema ba balle a ce ta masa yawa a wajen Allah ake nema shi kuma Allah bukatun dan adam ba sa masa yawa bukatun halittarsa ba sa masa yawa da kan kaga dama ka jira bukata dubu Allah shi ne mai bayarwa mu zai bayar insha Allah ta'ala mai kyauta ne da baya rasawa mai bayarwa ne da baya gajiya Allah ta'ala ya mana kyauta da dukkan alkhairin duniya da lahira ya kuma tsare mu ya kare mu daga dukkan shari da duniya da lahira Allah ya sadar da mu da dukkan alkhairar da annabi sai roke shi da bayinsa na kwarai Allah ta'ala ya tsare mu daga dukkan sharrin da annabi sai roke shi tsare daga shi da kuma dukkan sauran bayinsa na kwarai mu'minai وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.